يسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقهوا قولي yan uwa masu albarka masu sauraro barkamu da sake kasancewa a cikin wannan shiri na gwanayen alkur'ani daga nan aminci rediyo mita 300.9 a zangona fm inda muke tattaunawa da wasu daga cikin gwanayen namu game da mujizozi na alkur'ani da kuma abubuwa masu yarar sha'ani da masu sauki masu kamanni da sauran abubuwa dai da muke tattaunawa don warware abin da su mutanen tsanga ke cewa loga ko kuma loga kamar yadda ake kiranta wato sauƙaƙawa mutum abin da shortcut bin shortcut na abubuwa masu wahalar sha'ani a gaya maka cewa ka gan su sun yi kaza to kaza ne daga kaza suna zama kaza da sauransu dai kamar yadda waɗanda suke bin shirin suke saurara duk da cewa dai mun shafe makonni kamar kusan goma kenan a yanzu ana ta tattaunawa akan wancan alkur'ani da aka rubuta a jihar yobe wanda ake cewa kafin barnawi wanda aka yi ta sharhi a kansa aka yi ta musayan kalamai tsakanin su waɗanda suka rubuta wannan alkur'ani da kuma waɗanda suke ganin cewa akwai yararraki a cikinsa ko kuma ya bar tafarkin da an rubuta shi akan tsarin da ya bar tafarkin da aka saba karanta alkurani a tsangaya wanda ya samu asalitin shekara da shekaru da kuma aka buga wa stamfi daga masu kalele cewa bisa ga ingancin kowane irin alkurani da aka rubuta a duniya kafin a buga shi wanda su waɗancan alkurani sun sami irin wannan stamfi misali kamar irin alkur'anin mahiru sharif bala kano gabari wanda alkur'ani ne da ya samu irin wannan samfin to wannan karan ma aka samu wani sabon nau'i na rubutu wanda shi ma aka ce ya samu irin wannan samfin to amma aka yi dai ta abubuwan da suka faru dai suka faru to muna fata Allah ya kawo ƙarshen abun Allah kuma ya ci gaba da kare littafinsa ta hannun nagartaccen mutanen da ya so ya bawa wannan aiki na kariyar alkur'ani sannan kuma waɗanda ke ƙoƙarin gurɓata shi a ko'ina suke a duniya muna fata Allah ya shiryar da su inda niyya suke in ba da niyya suke yi ba in kuma da niyya suke muna fata Allah ya dolantar da kwakwalansu su shiga wani abin daban ko ba wannan ɗin ba sunana Muhammad Sani Abubakar wanda kullum nake shiryawa na kuma gabatar to a wannan rana ma dai muna tare da gwani Isa Ahmad Kashahara wanda kullum da shi kuke jima a cikin wannan shiri sai kuma gwani misbahu aliyu baba gwani wanda ya ɗan yi nukusani na yan kwanaki sai kuma gwani sisa wanda shi ma a kwanakin baya kun ji shi a cikin wannan shiri kuma insha Allah yau ma da ya baro garin su na Zaria muna tare da shi a cikin wannan zaure kuma insha Allah za ku ji mu tare da su tare da dukkanin irin gudunmawar da kowannen su zai bayar a karo na biyu suna na Muhammad Sani Abubakar ke muku barka da zuwa da kuma lalimar habon da kuma sallama idan ta mata addinin musulunci wasu assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Wa alaikum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu.
Na'am. To ɗan gwani mun yi yar takaitacciyar gabatarwa wacce kusance mun tattauna ne akan kamar satuttuka kusan goma da na ce. yakin kenan ana ta wannan al'amari sati goma sha ɗaya ma kenan ko to masha Allah to muna fata Allah ya sa wannan tattaunawa ta zama ta kawo maslaha da kuma gyara a cikin wannan al'amari to wasu yau me za mu yi wakko insha Allah to a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما أما بعد أمام الصلاة السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله to kamar kullum Allah subhanahu wataala mai kowa mai komai ya nufa kuma ya kaddara mun hada cikin wannan daki da ake gabatar da gwanayen alkur'ani kuma kamar yadda kowa ya sani a mun daɗe mana tattaunawa akan wata matsala ta musamman da muka yi ɗau satattaki sati wajen goma sha ɗaya muna tattaunawa akan ita mas'alar to amma kuma da yarda Allah tattaunawar ba ta zama tattaunawa ce kadai haka kawai ba domin an samu natija an sami nasarori masu yawa dangane da ita tattaunawar tattaunawa ce wadda gaskiya ta amfanar lallai lallai mutane da yawa sun saurare ta kuma tattaunawar ko da ba komai duk waɗanda suka saurari tattaunawar da ɗaya ɓangaren da ɗaya ɓangaren su sun ɗauki matsaya kwaya ɗaya sun yi kuma hukunce hukunce ballantana su ma ɗaya ɓangaren in Allah ya mun sani sun fahimci manufar mu manufa ce wato ta a gudu tare a tsira tare sannan kuma kamar da muka faɗa abubuwa kaɗan suka rage mana mu karkare tattaunawa mu akan shi wannan alƙur'anin kamar da muka faɗa masu saurare cewa shi aikin gwanayen alƙur'ani a ya gano ina ne inda wata matsala take a cikin gwaninta a cikin alkur'ani ya gyara ya gano wace hanya gwanayen alkur'ani za su samu ci gaba ya gaya musu sannan kuma ya ba su shawara akan wasu al'amura nasu na yau da kullum a matsayinsu na gwanayen alkur'ani sannan kuma duk wani abu da zai zama gwaninta ne ba sai ni ko iyaka wa'anda suke a cikin wannan zauren da muke gabatar da shi wani shiri na gwanayen alkur'ani ba a duk inda kake ko daga ina kake in dai abin naka ya shafi gwaninta ta alkur'ani to a shirye muke da ka ba mu labarin shi al'amarin ka kuma taimaka mana da shawarwari domin shi wannan shiri dai na gwanayen alkur'ani ne kuma kamar yadda kuka sani shi duk mutumin da aka ce gwani ne an ce ba dan koyo ba da gwani ya kare to to da gwani ya kare to kaga a takaice to alhamdulillah su 'yan koyon kansu kada su ɗauka cewa in aka ce gwanayen alkur'ani ma'ana shi shirin bai shafe su ba ai in Allah ya yarda da kaɗan kaɗan ɗin da ake ta yi suna ɗauka za a waye gari su kuma su ne cikakkun gwanayen alkur'ani in Allah ya so ya yarda to so da haka kamar yadda aka faɗa wancan satin Malam Abdulbasit mun tattauna mun karar da bayanai na wakafi daban-daban sannan kuma a mun faɗi inda aka ƙara mana mun faɗi inda aka rage mana a cikin namu wannan shine ɗaya daga cikin gwanintar da aka nuna a cikin shi wannan shirin a ina fatan su masu saurare kullum su rika gano cewa fa gwaninta ce a alkur'ani ta sa aka gano wannan al'amarin idan ba gwaninta ba yadda za a yi a gano shi wannan al'amarin yadda yake har ya faru bibiyar alkur'anin da nace masa da duk wani abu na cikinsa shi yasa aka gano cewa ko me ka ƙara ko ɗan ɗis an gano ka ƙara ko ya ka rage wani abu ko bai ƙanƙantarsa an san ka rage to kira ga sauran yan uwa mahallata alƙur'ani na sassa daban-daban a su gano cewa wannan aikin a yanzu ne muke kansa sannan kuma in suka tsaya suka yi da wasa nan gaba aka rasa irin waɗanda za su yi irin wannan aikin to gaske lamari an samu matsala a cikin harkar koyo da koyarwa na alkur'ani musamman a tsangaya sannan kuma daga wannan hangen za su gano a shegonayen alkur'ani ba a zaune suke ba kullum ta Allah bincikawa suke yi ƙara dagewa suke yi kamar da na faɗa nan nake cewa idan aka ce maka abu kaza guda biyu ne ana nan ana nan ana nan sai ka ji wani malamin ya ce ma sun koma hudu haka yake to me yasa suka koma hudu rikice ne yanzu a rannan muna magana akan wani harji sai ake cewa ai kwasi yace yankaku guda uku haka aka ce ko sai aka ce to guda hadaddu guda biyu eh kamman kasa kawai ake cewa kamman kasa yankaku guda uku haɗaɗɗu guda biyu saboda haka da aka ci gaba da bincikawa sai aka ce kai haɗaɗɗun nan guda hudu ne ka gane ba sun rubanya ke sun rubanya abin da sai baka mamaki ana gaya maka abin sai kaga in dai kasu din aka tsaya iyaka kalmar kwaya biyu to lallai guda hudu ne ka gane ba kuma bincike ne ikawo aka gane haka ai misali irin su walqasiyatu qulubu ka gane ka san cewa wannan haɗaɗɗiya ce fawailul qasiyati qulubuhum ka gano cewa wannan haɗiya ce haɗaɗɗiya ce sai aka ce wa amma alqasidun min alqasidun kuma dole ka yadda cewa su ne kuma duk kasu aka ce eh to kaga dole ka yadda cewa ashe a bincike ya kara gano cewa amma idan mutum ya ce maka kamman kasiyeti sai a ce masa a kamman kasiyeti guda musu guda biyu ne amma in yi tsaye ya amma in ya ce fasa kamman kasa sai a ce masa kawai guda sai uku a- sai a ce a wato can masu hudu ne kan masu uku gagare ba to irin waɗannan hanyoyin da ake bi ake tabbatar da ragi da ƙari wani ah, malami yake cewa ah, la tasiru na ɗin nan yankakke a ce ana cewa guda ɗaya ce ko Ɗaya ce, mm.
eh yace tastatiru ne ko yace yace yace da ya tatir wato ta tatir wani ɗan eh sai ce kaga ai sun fara lata kuzu ne kaga ne ba ya ce ai su sha ɗaya ne ya ce kaga zancen ka zo kana gaya mutane Guda ɗaya cewa ce.
ai guda ɗaya ce amma kan manta ta Eh, ta- ta- ta- yau- to amma kaga yanzu ba kaman wannan ake magana ba yawa yawa yawa taka eh ka gano to kaga bincike ne yake nuna kullun ta Allah kullun ta Allah yan uwa ba a zaune ake ba rijalai sun tashi tsaye kullun ta Allah a sauka a juyo a sauka a juyo kuma wallahi wannan shine maganin shige da fice na alkur'ani Mm.
duk abin da zai shigo komai kankantarsa da duk abin da zai- za a rage Mm.
komai kankantarsa in dai za a sauka to in dai za a ba zai sauka a kuya gare juyo gaskiya babu wani abin da zai koyo ka ba. Mm.
da haka so iyayenmu Allah ya saka musu da alkhairi Amin.
da malamanmu ba su taɓa yin ƙasa a gwiwa ba Gaskiya.
wajen fasa yin takara alƙur'ani Mm.
datan a, idan mutum ya taso yana matashi to zai ga cewa ba abin da ya fi tilawa zunzurutun muhimmanci gaskiya eh ka yi tilawa ka yi tilawa ka yi tilawa to sai a kwana a tashi kawai sai ga iyayenmu sun koma kawai sun koma da kara a gaskiya a farko idan mutum yana neman tilawar eh tilawar ta fi muhimmanci ta fi muhimmanci eh eh ya ta yi ya ta eh yi ya ta yi eh haka ne dama Allah amma ai ya dama zai samu izu 80 baka baka ji na ce baka sai tan shekaru sai tan shekaru
a aliyu abu ne ba babu aliyu ne kwata kwata to so da wannan shine magana ta gaskiya to aka rokan lawo Na.
wannan yunkurin da suke yi bayan shekaru sun ci musu koma kawai kullum in kaga mutum da- da- da takara alkur'ani tsabar rike amana Allah ce a hannu kullum ta Allah ka kankame littafin Allah Mm.
ko me zai faru akwai wani Allah ya ji kansa wani babanmu wallahi tallahi baya kashe fitila irin fitilar nan ta ta kwai wallahi ba a kashe ba.
Zai ta kara mai wallahi kawai sai dai in ra- safiya ta yi sai a rage ta ka gane ba sai kasa wallahi tallahi dare yana yi duhu yayi kawai sai a Sai a karo ta kawai sai- kawai sai kanu qur'ani sai ci gaba da takara Allahu akbar kullun ta Allah a takara alqur'ani ake duk wani abu da zai shigo ya fito muna tattauna da irin su in suna baka labari sai su gaya maka ba wai tsoron kada tilawa ta zube bane gaskiya ne ba tsoron wata rana za a yi gyaran kura a wajen darasu ba ne. A'a al'amarin ya zama damman walama la ilaha illallah jini da tsoka kawai kawai ya zama dole za a yi ko da wani lokaci ko da daɗi ko ba daɗi shi alƙur'anin nan shi ne ma rayuwa in babu shi yawa Maƙwaruran ba?
yawa Eh, to wallahi tallahi wannan rayuwar rayuwa ce mai matuƙar daɗi amma sai wanda Allah ya zaɓa ya ɗora akan wannan akan layin.
wannan layin gaskiya ne don haka kada ya zama mutane su ɗauka da awa muke muna kiran su kowa ya barka aikin sai da ya dawo irin wannan aikin a'a wannan eh, eh, to haka ne A- amma ai Allah ya yi hankali, ya ce faqara umma ta yassara, ma ta ko?
yassara yau wasu ka gani saboda ka wasu a an zaɓe su da irin wannan baiwar Mm.
an musu kuma ni'ima da jin daɗi da shi wannan aikin gaskiya ne a bana man cewa so da dama a da can baya in na taho lokacin da na dawo daga makaranta a in na zo wucewa a was- na tafi kamar cikin gari haka ziyara ko wata mu'amala irin cewa da kullum ta rayuwa to kawai in na je na ga wata makaranta ana karatu ni kuma gari na zo wucewa sai hankali na ya tashi ga to ni me nake yi wannan ziyarar da zan je ta kai muhimmanci in je in zauna kai makaratu na ne la ilaha illallah sai na fito wai me zan je in yi sai na zama wani a- ina da makaranta sai rika tunanin to ga malami can ya tsare makarantar sa yana zaune Kai kuma kana Ni yawo.
ga ana wallahi sai in ji hankali na ya tashi.
kamar kayi wani wallahi tallahi wallahi tallahi sai rika jin na saba wa Allah La ilaha illallah gashi dai Muhammadu wani abu na taho daga cikin bangaren wani abu ne na rayuwata to amma sai rika jin to ai ga malami fa na gani shi a tsaya makarantar sa To kai kuma- ni kuma makarantar ta eh, ya aka Baka nan yanzu.
eh na ba wani wakili shi ma wannan in ta kama ai da wakili amma gashi ya tsaya wallahi to saboda haka gaskiya lamari shi aikin aiki ne da ya zamo sai wanda Allah subhanahu wataala ya zaba ya dora shi akai shine zai iya ci gaba da wannan aikace-aikacen. To mun yi dogayen maganganu sannan kamar yadda na faɗa a cikin shawarwarin mu mun yi maganganu da irin su shi Muhammad Sani cewa a satin da ya gabata nake cewa mun zo wata gaba da muke so mu ɗan tsaya tak saboda jin ya, ya, ya gari yake akan maganar wannan tattaunawa akan abin da ya shafi shi wannan alƙur'ani. a tunda mun yi magana akwai gyararraki tunda duk in muka aje wannan akwai wata hanya da za a ba a yi kwana to akwai wasu abubuwan da ba kwana malam ba kwana kana jin ala ba kwana to su abubuwan ba ta hanyar da za ka bi Dole sai ka ka ce tafi akwai yawa dole sai ka tafi straight gyara ne Dole gyara ne.
gyara ne kuma sannan ah, alhamdulillahi ah, akalla a waje na akwai wasu akwai a wajen gwani abdulbasir akwai waje wasu wajen gwani ibrahim mai dahara duk da haka an tattara to a koda a wajen gwani abdulbasir na san ba za a rasa wanda ya ce mun sun kusan talatin ko to to to to- to kaji ma na to kaga kenan wa'annan suna nan wa'annan wanda kuma dole sai mun faɗe su ko da su ba irin wa'ancan bane wanda za a ce a daina a daina tattaunawa akan alƙur'ani kamar yadda zaka ji gurub gurub ma su tattaunawa akan alƙur'anin ta ishe su zaka ji suna ta yin maganganu cewa dan Allah dan girman Allah zancen alƙur'anin nan su suna ganin tattaunawa ma da muke akan alƙur'ani shi yasa aka san ƙur'anin La ilaha Kana gane ba. wannan tattaunawa da muka fito muna yi a gidan rediyo a kan alkur'ani su a ganin su shi ne ma dalilin da ya sa aka san alkur'ani da ba mu tattauna a kan shi ba yadda yan uwa suke da aƙida a kan alkur'anin mu irin na gida wallahi da ba za su ma ko saurare shi ba a amma wannan akwai kuskure a ciki ai eh gaskiya ne saboda ai in ba ai hakan ba in ba ai haka ba To ai- mutane da yawa za su yi ta karo da shi kuma wannan abun muka hanga eh ya sa mu muka yi tunanin gwamma a zo a faɗa Yawwa.
ga ga abin Yawwa.
ka kuma inda matsalar take Eh.
saboda haka kafin ta zo kowa ya san da ita kuma ya sanya zai yi maganinta ai dan gwani maganin matsala fuskantar ta eh gaskiya ne wannan shi ne in dai baka fuskance ta wato ita ce ta fuskanta to gaskiya ne Yanzu kamar ni muhimmancin wannan tautun- tattaunawa da akan yi da zaman da ake Na'am.
kullum ina zariya ina bibiya na'am kuma akwai mutanen da na dora su akan hanyar ko da yaushe suna bin shafin shi baba gwani don suna su kalli wannan shirin Na'am, na'am.
to me ya kawo haka soyayyar mu da alkur'anin na gaskiya ne gaskiya kuma ku kamar ku yanzu ne. haka gani irin su gwani ka shahara irin su gwani ibrahim mai dahara na'am irin su shi gwani abdulbasit fage Na'am.
irin su shi baba gwani na'am da kuma shi alarama muhammad sani da yake jagoran shirin a na'am dalibi dai ba abin da za a ce da ku sai dai a ce Allah ya kara muku daraja da girma Allah ya saka da alheri.
saboda wannan aiki ne wanda ya zama sadaqatu jariya gaskiya ne yawa mu gaskiya ne.
kullum muna yi muku addu'a Allah ya kara muku karfin gwiwa kuma ya Gaskiya ne.
kara muku basira da fahimta da fasaha akan abin da kuke sanar da mu gaskiya ne gaskiya ne Allah ya saka alheri wato wato eh, gwani ce sa- daga can kauye ma kuna sauraron shirin nan a kullum to masha Allah Ah, ka- ka ji ba abin da ya ce an je kamar shi a haka
na a yaushe
yan kwanakan nan kwan- eh, a cikin wannan dan kwanakin da ke tattaunawa na'am na'am na samu sako wannan adadin Eh.
saboda mutane sun gaji da jin magana akan sa a kansa ya kamata dan a akwai da gaya cewa shi idan yana jin magana zai ke daga san ana kona masa zuciya Sallallahu alaihi wasallam.
dan shi wani mata kwata kwata ma an sauka daga kan tsarin manhajin shi gwanayana wannan gwanayen alƙur'ani Allah Allah Allah kan tsarin ai mun bala'i ce wata alƙur'ani.
waƙi'a ce eh wace kuma Tara dole ko- eh sai an tsaya an tattauna akan ta yadda sai an yi wasu an karkare shi gaba daya amma insha Allah Eh.
muna mai tabbatar musu da cewa Eh.
daga nan zuwa ƴan satifika za mu Yanzu- bari kafin yanzu- dai mu tafi hutun azumi za mu kyale wannan Eh, eh, magana insha- insha- Allah ya insha- insha Allah ma yanzu haka gwani yana kan hanya yawwa ya taho eh, insha Allah To, in Allah ya kuma kamar yadda ya faɗa ah, kawai mata sha'una illa insha Allah Eh, haka ne.
amma da abin da ya gaya mun min cewa biyu da rabi eh a nan gidan sace So, masa bayan na har zo yanzu yana da sauran bayan lokaci.
na zo nan uku da minti uku saura minti biyu ko uku saura minti biyu da shigo nan saboda haka sai nake ce masa ga na ƙara so sai ke ce min wallahi wani abu da ya tsare shi amma gashi nan kayan sa kawai yake sawa ya da kawai
To, muna fata Allah ya kawo shi lafiya.
amin amin Mm, Allah ya to kawo shi saboda haka lafiya.
idan kuka kalli a ita wannan mas'alar kamar yadda na faɗa muku matsala ce mai girman gaske wadda kuma ya kamata a ce a fuskance ta ɗin irin fuskantar da aka yi mata don a magance ta saboda idan ba a fuskance ta ba to mu matsalar ita ce za ta ci gaba da fuskantar mu Ƙwarai.
kamar yadda Kuma ba mu san inda ma za ta mutane tsaya faɗa ba.
to saboda kuma sannan matsala ce gagarima to don haka muka fito muke tattauna sannan kuma kamar da nake faɗa wa sauran mutane kullum duk sati sai na maimaita wannan maganar na gaya muku bincike ne ya biyo da mu ta kan alkur'an da karim da hatil barnawi yin magana akan eh haka ba wai haka kawai bane gaskiya ne bilhassali za ku ji maganar gwani mala abdul basit fage a wannan gwani mala abdul basit shi ne ya ji muna tattaunawa akan wata matsala ta wasu alkur'anai ana buga su da ana buga matsaloli.
su da matsaloli Na gyare-gyare.
kuma har muke tattaunawa cewa gyara ɗaya aka samu a cikin wani alkur'ani mai alfarma irin wanda ake bugawa a maka aka zo ana neman mutanen duniya da su yi afuwa Ƙwarai kuwa.
bayan su yi afuwa a- aka ake gaya musu cewa ga inda matsala take Ƙwarai kuwa.
bayan ga inda matsala take duk wanda zai iya gyarawa Ya ya gyara.
gyara Na ɗaya kenan.
duk wanda ba zai iya gyara ba ya zama akwai ofishinsu a kusa a kusa je- cewa ya je ya kai alkur'anin a Ba bashi shi wani. Biyu.
wani sabo fil Ko ya ba wanda zai iya So, gyara yau, masa ya ko ya ba gyara wanda zai iya gyarawa ya gyara gyaran fa kwaya ɗaya ne Ƙwarai kuwa.
gyaran kwaya ɗaya ne Ƙwarai kuwa.
to su da kaga ashe mu da ya zamo muna ji ana cewa gwanaye na alkur'ani komai aka shigar da shi alkur- alkur'ani sun sani komai aka rage sun sani kuma sai ya zamo ga alama ana gani ƙur'ani ya kai shekara ɗari Ƙwarai.
an ɗauko shi an ga gyaransa an sanas ƙur'ani ya kai shekara saba'in an ɗauko shi An ga gyaran an ga gyaran kuma an an sanar.
sanar Ƙwarai.
to to sai ya zamo aka ce ai ga ma wata shawara a lokacin na bujuro da shawara ne da cewa mun yi tafiya da ɗaya daga cikin doktoci na alkur'ani ko kuma doktoci kawai Eh, a kawai dokta gwani, yawa eh.
kuma gwani na A alƙur'ani bangaren gwani, alkur'ani yawa.
eh saboda haka dr aliyu harun Allah ya saka masa alkhairi mun amsa gayyata tare da shi kamar yadda ko- ko da yaushe muke yawan faɗa Mm.
a daman mun san juna da daɗewa Mm.
sannan kuma sai zabo mun amsa gayyata tare da shi gayyatar nan kuma muka tafi a jamhuriyar Nijar tare da shi to saboda haka a gurin ya ƙara jin wasu abubuwa da ake tattaunawa na gwaninta na alkur'ani Mm.
sannan kuma da irin shirin nan da muke gabatarwa Mm.
a gidajen rediyo Da talabijin.
yau wato sai ke cewa to aiko akwai wata shawara Mm.
da shi yake so ya bamu No.
ce shi abin da ya sa su a bangaren su wasu abubuwa daban sun sha musu kai Mm.
to amma mu a bangaren mu dole sai an samu wanda suke shi- kishin alkur'ani ana kawo alkur'ani an buga su kuma a gaban na a cikin su Gaskiya ne.
to yaya za a yi a magance Magance irin wannan matsalolin Mm.
da suke faruwa Gaskiya ne.
tunda abu ne muka je shi ake gaya wa shirin baje koli Eh, na alkur'ani irin kamar international yawwa, conference nan yawwa ne.
yawwa to so da kan suke kawo annan shawarwarin to shawarwarin alhamdulillah sai ya zamo sun sami a karbuwa muka karbe su gaba ɗayan mu Alhamdulillah.
a da hannu biyu biyu Mm.
to so da muka zo mana ta tattauna ya za a bullo wa al'amuran ya za a bullo wa al'amuran har dai Allah subhanahu wataala ya kawo mu kan tattaunawa Eh.
akan su alƙur'anan har kuma muka samu an zo kan gabar shi wannan alƙur'anin a'a ba kai tsaye mun taso bane Eh, da kawai mun munasaba kama ake yin abu.
yawa mun kawai mun dira akan shi wannan alƙur'anin muke ta magana akan sa Na, ba zai yi ba da.
muna ba su masu saurare hakuri musamman irin wanda har suka ji abin ya ike su ba Ya ishe su, gaskiya ne.
Eh, abubuwan sun faru ne sakamakon ka'idar shirin in muka Gaskiya ne.
ɗauki wata gaba Kwarai.
muna so a ƙarƙare ta Kwarai kuwa.
mataki na farko kenan Mm.
mataki na biyu shi gwani da ake gabatar da shirin da shi Mm.
ya samu gayyata da Abubuwa ya zama yawa da tafiye-tafiye iri-iri a uzurruka.
daidai lokacin da ake Mm.
gabatarwar Mm.
amma daman abin da muka tsara wa mutane cewa muna ba su haƙuri za mu riƙa yin ainihin Shirin da ake yi yawa, eh, rabi.
yawa shi Wannan ma kuma a yi eh, rabi.
a yi- a yi rabi to kuma to sai zama sai aka zama samu kuma sai wannan aka sami infisali yawa kwarai da na shi gwani ya yi tafiye tafiye Mm.
to amma alhamdulillah dai duk wanda suka daɗe musu ji murya gwani ba Ko gashi.
kamar yadda na faɗa musu cewa ɗazu cewa mun yi magana shi gwanin yana kan hanya to saboda haka duk wanda suka daɗe musu ji murya gwani ibrahim mai tsahara ba a gwani ibrahim mai albarka wanda kuma aka fi sani da gwani ibrahim mai tsahara to ya zo cikin wannan shirin yanzu haka muna tare da shi kuma muna masa sanni da zuwa gwani wannan shirin na gwanayen alkur'ani yana maka sanni da zu shigowa da kuma hutu da aka yi dogon hutu da rashin shigowa cikin wannan shirin Hutun sati shida.
sannan ga gwani eh, eh, ga gwani abdulbasit a shi ba ya shigo a da yan uwa magana su kawai suka ji ba su ji sallah ba sa Eh, eh, ya kamata wannan ba ba, ba, ba, to ga gwani ba assalamu abdulbasit ya alaikum shigo ya wuce warahmatullahi sallallahu alaihi wabarakatuh.
to yanzu kai tsaye za mu koma wajen gwani ibrahim Mm.
a mai albarka ko gwani ibrahim mai dahara kai tsaye a za mu ji sallamarsa da kuma ci gaban abubuwan da aka yi salamu alaikum wa rahmatullah wa alaikum أعوذ assalam بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته wa amin assalamu wa rahmatullahi ta'ala wa ta'ala barakatuh to da farko dai ina ƙara yi wa gwani malam isa ka shahara godiya da kuma ban gajiyar wannan aiki da aka yi sai da kuma malam abdulbasid wanda shi ma da taiko- taimakonsa abubuwa su kasance har zuwa haka da kuma baba gwani wanda shi ne sarkin tafiya eh gaskiya ne in dai kuka ga an yi latti a wannan zaure mai albarka to babu gwani yana cikin wata hidima kuma ga mu tare da gwari aminu sise da kuma malam baffa salga kwarai da gaskiya yana tare da ni tare muka shigo allah ya kara jagora wato ina kara neman afuwa da uzuri a wajen masu sauraron wannan shiri namu mai albarka na gwanayen alkur'ani kasancewar rayuwa tana wani irin gudu wallahi ni na tunanin sati uku ne ban zo ba Eh, subhanallah. To Allah ya kara mana jagora. Allah ya kara mana jagora. Lallai dukkanin jan hankalin da ya kamata a yi wa wato wayannan manyan malamai da shehinnai wanda bisa haɗin kansu aka samar da wannan alƙur'ani albarnawi da wayanda kuma sakonnin alƙur'anin wajen kyauta ya same su masu islamiyu da tsangayu dukkanin abin da ya kamata a faɗa musu na jan hankali to gaskiya kullum daidai gwargwado in aka yi shirin nan ana yin jan hankali yanzu haka bayan na je na yi ta'aziyya na dawo akwai wani malami na da na gaida shi na'am ya nuna mun qur'ani shi qur'anin ya burge shi ya shiga ransa to amma da yake tahowa yake gani waƙafa wanda bai saba da su ba yake gani na'am an sa na'am wanda kuma ya san su ya saba yin numfashi akan su kamar yadda malamin musu kuma Eh, yake eh, gani eh.
babu yace to saboda haka nace to a yakar maka Allah wannan qur'anin an kai kamar wata biyu ana shiri akan sa sai ce to da Allah yana so abubuwan da aka karkare na takardar shi ma a kai masa na'am shi ma bangaren rubutu zai ja hankalin wasu daga wanda daga- da sa hannunsu aka yi alkur'ani Na'am.
dan ya ja hankalinsu ya fahimtar da su na'am tun na'am abin nan dan jama'a aka yi so ake amfana to aksari duk inda ake ba alkur'ani nan ajiye shi suke na'am na'am ba sa yin amfani da shi na'am to shi kuma wanda ya yi da wanda suka jagoranta so suke a karanta don a dinga samun albarka da lada gaskiya ne da musamman kuma a ɗabi'antu ma da wannan ɗabi'ar rubutun da aka koyar a cikin rubutu gaskiya ne to saboda haka nace komai dukkanin abin da aka karanto akwai wuri akwai namba akwai takardu na'am wannan iya bangaren mu akwai wani gwani manzo Mm.
shi dan Yobe state din ne ma Eh.
na san da Allah ka ambaci Eh, eh, nan kwarai da da Sheikh Umar na Malam Abba Mara Eh, ko eh.
akwai irin abin da ya gani Kwarai.
tun daga muqaddima zuwa abin da ya tara a cikin Alqur'ani na'am to daga baya mun gano Qur'anin kamar ya kai bugu uku ko hudu na'am akwai eh akwai na farko wanda muka samu wanda yake da kusakuran rubutun baki da wasila da kuma waƙafa na'am da kuma canje-canjen surori na'am to akwai wanda muka samu kuma na biyu irin sa ne to amma an samu damar an gyara wani gyare-gyaren wasu abubuwa alhamdulillah yawwa eh eh to akwai kuma wanda muka ƙara samu wanda yake da kamar riga irin ƙur'anin sharif bala ba wanda ake buɗe shi kamar normal littafi na'am na'am na'am to saboda haka shi ma mun samu shi ma ya karɓi wannan gyararrakin na'am na'am to kuma ina gani wala Allah har wannan gwamnan da ya zo mai malabuni kamar ya ci gaba da daba'in alƙur'anan kaga to abin ya ci gaba wannan tattauna ta mu in ta same su muna buƙatar da Allah shi amfani da shawaran nan da korafi na alaran momi gabar da makuri da arewa ko ba haka bane ba a gyara tsangaya tana buƙatar ƙur'anin amma yazo akan tsarin tsangaya yawa Tsarin magabata yadda muka zamu yau eh Allah ya saka da alkhairi Allah ya ƙara jagora to nake gani zamu iya dora akan inda muka a tsaya insha Allah ai kware da da lokaci eh akwai lokaci to alhamdulillah to a akwai tambayoyi da suka yi ta shigo min da yawa da yawa da yawa na'am amma kamata yayi mu dan dora daga inda muka tsaya eh na'am kafin na'am mu samu amsoshin damar yin magana akan su na'am na'am akwai tambaya akan lata manna Mm.
to lata manna ba magana bace a gidan rediyo in za a yi adalci Mm, gaskiya magana ne.
ce mutum ya je da alƙalamin sa Eh, ko ba haka bane ba Gaskiya ne.
gaban malamin sa ya nuna masa yadda take gaskiya ne ko ba haka bane ba Gaskiya da ne.
kuma dalilin da yasa ake yin ta Eh, dadin eh, to gaskiya kwara ne.
dalilin zai iya samuwa Gaskiya amma yadda ne.
ake rubuta ta da sifarta Mm.
to gaskiya sai an je makaranta da allo za a kore ta sannan da tambaya shin yadda lata manna take haka fa nunji da wa kazalika nunji mu'minina suke ba haka suke ba ko ba haka bane ba Kwarai kuwa.
yau wato shine eh to da kamar rabbaniyina hawariyina filumiyina nabiyina Eh, to da rabbaniyina irin su mm.
sannan su ma ya take to duk wayannan gaskiya kawai za a faɗa maka wannan yaɗin ja ce ga sifarta amma hakikanin koye tafa dole fa sai an je gaban Ya je gaban malami.
malami kuma ina ƙara jan hankali ga masu sauraron wannan shirin kar mutum ya kaddara cewa fa ya wadatu da wannan shirin da muke ba zai je makaranta gaban malamai ba Wane mutum?
Gaskiya ne, gaskiya magana ne.
ta gaskiya Ai, kwarai.
ko ba haka bane ba lallai wasu abubuwa ne na kokarin malamai da irin halin da tsangaya suke ciki irin haka ake a tsangaya haka kuma alarammomi suke yi Gaskiya ne.
ko ba haka bane ba Gaskiya ne.
ake kara tunatar da waɗanda ba su sani ba don su sani waɗanda kuma suka yi abin abin yayi kura a kara kada musu ganji Kwarai Gaskiya ne, kuwa.
gaskiya ne.
Kuma ko ba haka bane ba wani wani daga cikin sharaɗin koyon ƙur'ani ya akwai attalaki wal mushafa Yawwa, to gaskiya ne, ka je shine magana ka ta haɗu da malami Yawwa.
ga ka gashi ya Yawwa.
koya ma ya nuna ma yawwa Gaskiya ne.
kwarai da gaske Na'am.
to saboda haka zamu fara da inda muka tsaya Mm.
Ah, mun yi basmala mun gama ta mun eh, alhamdulillah eh, mun yi basmala mun gama ta sannan mun yi alhamdulillahi rabbil alamin da kamar kalma kalma Na'am.
mun yi alhamdu mun yi lillahi da walillahi mun yi rabbi da li rabbi da rabbi kuma mun yi alalamin da kowace siga ta nan muka tsaya Na'am, na'am.
to alamina ita adadinta da muka bari 74 ce Na'am, na'am.
jumlata qur'ani Na'am.
mun kawo ta da kowace sifa da rabbul alamina Na'am.
da rabbal alamina Na'am.
da rabbil alamina da bi rabbil alamina Na'am.
da li rabbil alamina Na'am.
da lil alamina Mm.
da fil alamina Mm.
da kuma alal alamina Na'am.
da nisa'il alamina Na'am.
to da ma su ne to su ne aka aka kawo su rabe-raben Na'am.
yanzu abin da mushi Su saba'in da hudu.
da hudu ne jumla Alhamdulillah.
ya amma a wancan mun faɗi cewa kamar misalin a ce alhamdulillahi rabbil alamin haka da wannan gorar abinda kamar na jigwana ya suna cewa harjin tilawa Eh, eh, har yanzu da- da tilawa kamar alhamdulillahi rabbil alamin Na'am.
mun kawo ta guda shida Na'am, na'am.
ka gane to da irin wannan sigogin da kuma a ce li rabbil alamina ko da kuma bi rabbil alamin da irin ne duk mun kawo kowanne da gidansu da adadin su Adadin.
Yawwa, saboda kan mu koma mu dinga cewa kaza kaza Eh, eh, eh, ne gaskiya.
kuma ƙara sai a nemi wancan shirin Yawwa, sai a nemi wancan shirin Alhamdulillah.
to saboda haka zamu shiga sunan Allah ar-Rahmanu kuma abin da muka faɗa a baya wannan suna wato mai albarka suna na biyu kulu da Allah awul rahmana to mun kawo shi a baya da rufu'o'i da fatahohi da kasrori Gaskiya to ne.
anan zamu yi amfani da iyaka kisrori Mm.
misalin ar-rahmani da kisra Eh, na'am, da kuma lirrahmani da birrahmani bisa kowanne gidansa to shi ma ar-rahimi mun kawo shi a baya Eh, da- har mun yi maganganu wanda suke makkiya da madaniya Mm, ko mm, eh, da- yawwa gaskiya to ne.
mun to shi ma zamu kawo masu kasar da ma'arifa Na'am.
dan ya zama abin da zamu yi ya ja Eh, gaskiya ne, ko ba gaskiya haka bai ne, gaskiya ne.
yawwa eh to ah, ar-rahmani da kasra ba da zamma ba guda 20 ne daidai Na'am, ar-Rahmani.
Ah, eh guda Na'am.
20 ne daidai Na'am.
shi kuma a lirrahmani guda tara ne Na'am.
birrahmani guda uku ne Na'am.
arrahimi da ta basmala guda biyu ta farkon fatiha da ta suratul namli Na'am.
da kuma abinan sauran guda shida ne dukansu da Na'am, kasra na'am.
tamimi eh Na'am, na'am.
eh to idan muka fara da bismillahir rahmani Na'am.
mun samu guda daya Na'am.
eh Ah, muka ce alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani ah, biyu.
yau yau eh to daga nan arrahmani da kasra to sai ka zo suratu maryama na'am Za ka tun daga nan samu- tun da- Ka sharɓa talatin.
eh, duka eh duka ka sharɓe za ka samu abin nan biyar rahman ulhuwa rabbi la ilaha illa hu to in ba wannan ba ba za ka samu da alif lan jaye ba ba wannan harafi a kulla a baya na'am na'am sai an zo suratu maryama na'am ina ya abati inni akhafu an yamassaka azabun min ar-rahmani na'am to a dai suratu maryaman za mu ƙara samun idza tutli alaihim ayatul rahmani na'am a suratu maryaman za mu samu summa lananzi anna min kulli shi'ati nayyihum ashaddu ala rahmani أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا أطلع على الغيب أم اتخذ عند الرحمن يوم نحشر المتقين إلى الرحمن ونسوق المجرمين إلى جهنم وردا لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن يكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض تسير الجبال حتى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن إيه. أفإن مت فهم الخالدون daga nan shine Amma nan ne birnin birnin ne da Adama, yawa.
birnin yawa eh dama wato suratu maryama Eh.
da suratu shu'ara'i suna da wasu abubuwa da nan ne birnin su Eh, da- da- da- da- da- kwarai da gaske na'am to kuma ka sani da rufu'ar ma a cikin suratu maryama ya- ya ya- ya kai kusan guda hudu na'am da kuma lirrahmani ya kai guda uku Eh, eh, eh.
Ta- ya haura guda goma sha a cikin suratu maryama ita Da kadai, na'am.
kadai eh na'am كل نفس ذائقة الموت سورة الأنبياء إذ اقترب للناس حسابهم كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون وإذا رئيك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزؤا أهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن na'am فأدي سورة الأنبياء إذ إذ اقترب للناس حسابهم قل من يكلأكم بالليل والنهير من الرحمن na'am إيه na'am na'am تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وقال الذين سورة سورة الفرقان na'am إيه وعباد الرحمن saboda نعم.
na ga na ɗauko karatun zai yi tsayi إيه kuma na ga إيه lokaci إيه eh إيه na ga إيه zai yi tsoko wa ibadu rahmani allazina yamshuna ala al-ardi hawa إيه إيه.
to daga nan sai suratu shu'ara'i hizb din dai wa qala allazina la yarjuna liqa'ana نعم.
wa ma yatihim min dhikrin min ar-rahmani na'am eh saboda haka daga nan sai suratul namli hizb qalu anuminu laka wattaba'aka darzalun na'am ita ce yar uwar bismillah fatiha Na'am.
innahu min sulaimana wa innahu bismillahir rahmani na'am to daga nan sai wa ya qaumi maliya na'am ka zo wa ya qaumi maliya duk daga nan eh na da tsalo kas- da kasara eh amma eh na gani yawa eh Mm.
to idan muka zo wa ya qaumi maliya hamim tanzilun minar rahmani suratu fusilat to daga nan sai suratu sukurufi hizb ilaihi raddu ilmu sa'a wa ja'alu al-mala'ikata alladhina hum inda ar-rahmani saboda haka daga nan sai mu shiga kula walau a cikin suratu sukurufi zamu ƙara samun guda biyu na'am da wannan sigar a walaula an yakuna an-nas ummatan wahidatan a'a wannan bir rahmani ce za ta zo a wurin na'am wa man ya'shu an dhikri rahmani na'am Eh, eh.
na kyau yau to saboda haka sai mu ƙara a dai suratul zukhrufi hizb qula wa lawji itukum a was'al man arsalna min qablika min rusulina aj'alna min dunir rahmani na'am eh na'am saboda haka daga nan sai mu tafi suratul maliki a hizb tabarakallazi bi yadihi almulk fa nan zamu samu guda biyu ina gani da ma'arifa da kasara za su kare Na'am.
tabarakallazi bi yadihi almulk wa huwa ala kulli shay'in qadir allazi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما تري في خلق الرحمن أشكين سورة الملك تبارك أمن هذا الذي هو جند لكم ينصركم من دون الرحمن guda ashirin yanzu eh sun cika yabi yawa alhamdulillah eh alhamdulillah to saboda haka na'am akwai kuma biyar rahmani Na'am.
guda uku na'am eh Na'am.
a a wahum yakfuruna bir rahman kazalika a suratul ra'd Mm.
hizb afaman ya'lamu annama unzila ilayka min rabbik daga nan kuma sai suratu maryama hizb qala alam qul laka innaka lan tastati'a ma isabara qalat inni a'udhu bir rahmani Minka. Mm.
to saboda haka sai waccan wacce take mata jamu dazu a cikin kula wala wuji ita kuma suratu zukhrufi a walau la an yakuna an-nasu ummatan wahidatan la ja'alna liman yakfuru bir rahmani to da ba guda uku kenan idan ka dauki wannan 20 ga guda uku ka ka samu kajin yau wato shine to daga nan sai kuma lirrahmani na'am lirrahmani guda tara ne su kuma Tara, na'am.
eh to kaga ɗazu mun samu arrahmani da kasra da yawa a suratu maryama to yanzu ma ina tunanin za mu sami irin wannan kusan guda hudu a suratu maryama na'am na'am shi yasa nace ita ce murna.
ita ce murna. Eh. to kai ai lokacin nan ya samu Mu je, mu je.
Bara ne da sauri Eh. to a faquli inni nazartu lirrahmani sauman na'am suratu maryama hisab qala alam aqul lak na'am eh ya shi ab- ne rahmani sai da sai sai da sai da aka zo talatin aka fara shi aka fara shi babu ko daya babu ko daya a cikin talatin farkon Qur'ani kwarai da gaske eh eh kwarai da gaske eh kaga nan ma wani abin ne Ai, kwarai kwarai.
eh eh eh ya abati la ta'budi shaytan inna ash-shaytana kana lirrahmani mm, suratu maryama hizb dai qala alam aqul laka na'am to daga nan sai yakadu as-samawati yatafattarna min wa tanshaqqu al-ardu wa takhiru al-jibalu hadda an da'aw lirrahmani mm, walada wa ma yanbaghi lirrahmani mm, ga guda hudu guda hudu guda hudu suka fita a cikin suratu maryama daga nan sai suratu bahi mm, hizu kuma bahi ma anzalna alayka alqur'ana litashqi a wa khasha'ati laswatu Lirrahmani.
lirrahmani na'am to daga nan sai wa qala allazina suratul furqani sura hizu wa qala allazina la yarjuna liqa'ana na'am almuluku Mm.
yawma izi nilhaqu
Eh.
lirrahmani eh to daga nan a cikin ta din dai Mm.
wa idza qila lahum usjudu lirrahmani.
lirrahmani Mm, to so daga daga nan sai mu taho suratul zukhruf na'am a nan za mu ƙara samun guda biyu ina ganin kada za ka so zama tara Tara, eh, ƙwarai.
yawa eh Mm.
a wa idza bushira ahaduhum bima daraba lirrahmani mm, to sai kulin kana lirrahmani aha.
yawa eh Allah ya saka ya alheri.
amin amin Allah ya saka ya amin alheri.
amin Tumairu me akwai- muna da lokacin da za mu sake faɗa wasu abubuwan ita tun da an ce an rahimi ita ma ba ta da yawa.
eh dama sai mu kawo ta Eh, yawa, eh, Yawa.
eh.
guda shida ce Eh, guda shida ce da Sai ta kasara kaga sai a shiga Yau, aya eh, na gaba.
to saboda haka ita ma ar-rahimi za mu fara daukan wacce take cikin basmala da take tare da fatiha Eh, sai kuma mu dauki ta cikin fatiha sai mu dauki ta suratul namli Na'am.
sai mu dauki ta suratul shu'ara'i Na'am.
sai mu kuma dauki yar wata suratul shu'ara'in suratul yasin Suratu Yasin.
Na'am.
ka gane Na'am.
wannan mun dauki guda hudu wannan mun dauki guda biyu za Na'am.
mu shi da eh Na'am.
da farko a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim Na'am.
ta farko kenan Eh.
to rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim Na'am. biyu.
guda biyu kenan saboda haka sai mu tafi can suratul naml hijab qalu anuminu innahu min sulaymana wa innahu bismillahir rahmanir rahim Na'am.
sai mu ƙara komawa hizb wa ya qaumi maliya ad'ukum ila an-najati tad'unani ila an-nar suratul fusilat hamim tanzilun minar rahmanir rahim to wanda suke tare da sunan Allah ar-rahmanu ar-rahim da kasurori guda hudu sun kare Na'am.
sai kuma fatawakkal alal azizir rahimi Eh.
sai kuma tanzilul azizir rahimi Na'am.
yawa eh Su da man shida ne.
shida ne eh da kasara Eh.
eh kwarai da gaske To kaga in Allah subhanahu ta'ala ya yarda eh haka idan sati eh, na gaba ya zo eh masu saurare kenan kowanne idan ya kasa kunne in Allah ya yarda eh zai ji cewa an yi alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim za mu tashi za mu tashi maliki maliki yawmi yawmi Kwarai, dini insha eh Allah.
kalmar maliki Insha to Allah.
sannan kuma kamar yadda muka faɗa ah, akwai sauran karashin aikinmu na shi alkur'anin nan Mm.
ah, da ba mu karasa ba Na'am.
to yanzu duk da lokacin da ya kamata a ba su masu saurare Mm, dama ya yi mm.
to saboda haka amma dai ban san menene abin da kuke gani ba bisa shawarwari ko kai tsaye za a sami wasu yan gyararrakin ko a wasu yan gyararrakin Eh, a da za a faɗa ko da kwaya biyu ko uku- a, uku ne Ai, yararrakin. har a faɗe su eh eh eh ko ai kuma dai to- abin da ya samu kuro to dama shi ne dai ko da minti hudu aka ci ko biyar a zama eh eh eh, eh to in ba na manta ba dai kamar can farko farkon faruwa mun dan faɗo wasu Mm, na'am, na'am.
ina ganin kawai mu tsallake su a a au ai a sake tun da yanzu an faɗa koma kan fahimta, eh, gyara to, eh eh to eh.
magana gyararraki akwai wallazina yuminu bima unzila ilayka farkon bakara an yi tabi akan allazina din tabun wallazina din eh, eh.
ai kaga Eh, wani wannan- biyo eh, baya to eh, wannan eh, tabun to shi Qur'ani ko laftara ma ba ta da alifin Yawa.
da to sannan wallazina amanu wa ma yukhadi'una Mm.
shi ma an yi tabi ya adamu an bi dama mun tattauna a kansa eh shi- sai me- eh, bayani Mudin- eh, bayani bayani yadda suka yi.
mudin ya adamu Eh.
mi'ara ake koma baya Yawwa.
sannan an bi mai alifi a tashe shi to yawa sai aka haɗa mi'ara kuma bayan da alifin kai ya zama kamar ma eh kamar yawa ma'a haka Eh.
da alifi Na'am, na'am.
to wannan gyara ne in sun zo sai su gyara shi Mhm.
sannan kuma akwai ulayikan ladina shtarau alhayata dunya Mhm.
bil akhirah sai aka ce hayati dunya Eh.
suka ci wasali kasa kuma suka taba alifin a sama na'am kaga na'am wannan gyara ne Na'am.
akwai wala ta sala nashabil jahim an nashabil jahim din sai aka taba alifin a sama al jahim din maimakon tabin kasa sai aka yi tabi na sama sannan akwai wallahu la yahdi al qawma zalimin aw kal ladhi marra sai aka soki al qawma din maimakon tabin kasa sannan akwai adni Allah tartabu illa an takuna to illa din ba a yi wasalin i din ba na'am gaba daya eh, kawai sai eh.
aka dogon yalo fa amma allazina suwaddat wujuhuhum wannan rufu'a ta kan mi a rata ake mata shirgiya eh ba a yi ta ba to akwai fa nasu hazan min ma zukiru bihi fa agraina to min ma din ma ta biyu ma ta biyu din nan ba a yi karfin ba a ta yi ba karfin ta ba kowane sannan qur'ani kuma ana yi eh har kowane wata Ba da- ai, ga sha ko- wace ma ka ce min ma gaskiya ne Eh, Eh, kowane qur'ani wato ana yi mm.
shi anan ne su kuma nan ba a ne yi ba a sai yi.
zama da bata zo da hakan ba akwai wasu biru inna Allah ma'as sabirin Eh, can wala ta kunu kan ladina kharaju min diyarin badaran wal Wa alamu dai.
wa alamu din nan to Mm.
inna din sai aka yi shadda akan nu arab ba ayi wasalan na din ba mm.
sannan akwai wa ya ballahu illa an yutimma nurahu to illa din wannan madda ta illa ita ma ba a yi ta ba na'am akwai qul istahzi'u inna allaha mukhrijum ma tahdharun to wannan qul istahzi'u din wannan madda ta kan wau wannan madda ta kan wau ita ma ba a yi ta ba sannan akwai inna allaha ashtari minal mu'minina ishtari laftara kasa ce sai aka yi laftara a sama to Mm, maimakon a to- sau- a ƙasa.
to ko kuma shi ma ko ila akwai wata A ba fuska.
to ba fuska A yi ba wata fuska ko a larabci ko a wani yare ne nan ba fuskar da za a yi iskari a yi mata.
to to yanzu kai izo 20 Yau izu shirin ya samu.
Da ya kara Amma bari mu sura, a sura ba wani karasa.
abu.
Eh bari mu karasa akwai sura.
lailan zai tana min hazihi la nakunan na min shakirin karshen izin inna masabilu. To wannan min hazihi din wannan damirin da ake yi Mm.
ba a yi shi ba kawai iya wasalin hi din ne. akwai mata'ul hayati dunya thumma ilaina marji kuma sai aka yi mata'ul din maimakon sukar alhayat din Mm.
sai aka taba shi a sama ba fuska shi ma ai wajen fa fuska ai wai ai Ba fuska.
to ai ai rufa ai suka ta take binta Ware.
tana tabin kasa fa tana tabin sama ba sarki shi ma san ba fuska ai ko ba sai sai- ya ba magana- fuska maganganu ai ba ne- kaulani eh maganganu ne aka yi sai aka kawo aka ce akwai wata fuskar da wa- wa- alaba a fahimta da wasu kaga gaskiya da ba za a iya fahimta ko da wata fuskar sa Gaskiya.
to alhamdulillah masu saurare kamar da kuka ji Gaskiya, yanzu afuwa. Mm.
eh, da Allah ku yi afuwa a an ci wajen minti da wanda aka cin ma bai wuce minti biyu ba to kai tsaye yanzu a koma wajen su masu ainihin saurare eh, ga dai lambobin da aka saba kira ko kuma lamba ɗaya ce yanzu muke da ita akwai 090 ba a shi da hausa ake faɗa eh sifili tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas to in kun shirya yanzu kai tsaye ka insha Allah salamu alaikum Hello? salamu alaikum salamu alaikum Ayo alaikum assalam. Halo? Muna jin ku. Eh. Mhm. Halo? Wata kare. an sami yan matsala. Ah, Salamu alaikum. Alo? To an sami yan tangarɗa haka daga hanyar eh, eh, hanyar hanyar sadarwa to. Ah, Salamu alaikum. Alo?
ina yin an sami matsala ina ganin
Alo?
to Amin alaikum assalamu wa rahmatullah. Da muke tare. Ah, shi malam Saifullahi ya kokari ya jama'a.
Alhamdulillah.
To alhamdulillah. To alhamdulillah shi ma sai fulla Allah ya saka alheri. Amin amin amin amin. To mun gode. Yawa, alo? Alo? To ga shi nan dai a- ya- kamar da muka faɗa shi yau shirin namu mun samu yan matsala daga Tangarɗar bangaren sadarwa.
eh, tangarɗar sadarwa.
Okay.
To amma dai Lambar alhamdulillah eh a lambar tana nan kamar yadda aka faɗa a sifili Tara tara sifili takwas biyar biyar biyar hudu uku takwas takwas.
Okay.
Salam da lagawali. Alo? Salamu alaikum. Alo?
Eh, wato akwai wani dan uwa da wanda ya bada wata shawara Eh, eh, eh.
yake cewa idan an gama tunda magana ake ta tattauna kan wa'annan matsalolin a ja hankali har magana masu buga jiji Ami alaikum Na'am.
salam.
Eh.
Yau baka da himma ya gida. Eh, wa muke tare da shi?
magana da Sakiyanu Isiya kusan tsohon da ke matuƙe karamar hukumar Fulani.
To alhamdulillah shi ma Safiyanu kaji shirin guna alqurani.
Sakiyanu ina tare da ku fata. Sama zai ba mu maganin haɗa kunyarta.
To to to za za- za mu ga gwani in Allah ya da in ta kama ya baka maganin hadda. Amma dai maganin hadda nan yana da Dagewa gaske ke.
dagewa. Eh, kwarai da gaske.
Kuma da ke allo.
Allah ya saka alheri.
Kuma da ke cikin gida lafiya.
To alhamdulillah alhamdulillah.
to sai yake bada shawara cewa ya kamata Eh.
ta juz'i Eh.
wani lokacin kakan samu alif ja tunda shi juz'i da bakin wasali ake yin sa Mm.
yace to sai ayi alif jan ya shigo ciki sosai shi kuma yaro ba gane irin haka yake ba sai kaga an yi shi kamar alif jaki Kaji wa alaikum don salam.
haka cikin layi. Lafiya lau, waje kan layi. Waje kan layi, waje tare da mu. To daga ina?
Daga ladanai.
To, zai da limamai. Muna jin ka.
Ina zuwa ba su kai daga ne mai ɗahara.
Muna godiya Allah ya saka sosai.
alheri.
Daga Allah ya taimaka.
Ah, To, ɗan gwani ya wani zamu yi gawa kenan.
Allah.
Kwarai da gaske.
To ya aka yi. Eh, zaɓo haka.
Lokacin ya cika.
Lokaci ya riga ya cin mana. Ba mu Na'am.
da kariya. Sai mai ta mana zuru.
Eh, to ai ba ko gai to alhamdulillah masu saurare kamar da kuka saurari shirin gwanayen alkur'ani sannan kuma ana ƙara ba mutane hakuri a kamar yadda shi gwanin da kansa kun je ya shigo ya ƙara ba mutane hakuri sakamakon tafiye-tafiye da ya gudanar ta so daga amma alhamdulillah Allah subhanahu wa ta'ala ya dawo da shi kuma za a ci gaba da jin shi shirin gwanayen alkur'ani kamar yadda aka saba duk sati Allah subhanahu wa ta'ala ya saka wa kowa da alkhairi Ahem.
masararo iya abinda za mu iya kawo muku kenan a cikin wannan rana a cikin wannan shiri na gwanayen alkur'ani wanda ya zo muku kai tsaye daga nan aminci rediyo mita ɗari da uku da dubu tara zama fm a madadin hukumar gudanarwa ta wannan gida mai albarka ta ɗauki kan nauyin kawo muku wannan shiri da kuma gwanayen da kuka ji baki ɗayansu wato gwani samus kashahara gwani ibrahim mai dahara da gwani abdulbasir a gwani rabi sai gwani misbahu ba gwani da kuma gwani aminu sise daga zaria ko daga zaria Allah ya saka da alkhairi to akwai kuma gwani bakwa sarga sai gwana da sai ba da ta sada mu da ku gani Muhammad na ni suna na muhammad sani abubakar nake cewa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Rike Kur'ana ba zai siyace ba. Karo dubu na salati da bai ƙidayo ba, kun wanda alkadarinsa ba zai misalto ba, khairul anami da bai taɓa kuskure san ba, da diyan gidansa da matayansa ba wai ba, da sahabu dan ba san su da saba manzo ba. Wane mutum maganar subhana ne.